الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر التعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا لم تأتهم إن بكتوم سباسه أهل مكة بآية لآية آية مما اقترحوه لبعض الناس كبار شاورا ذاته in kai annabi ne me yasa kake yawo cikin kasun ne kana cin abinci mista Allah bai aiko ma da kanzi na kuɗi da dai irin waɗannan giloli ce in kai annabi ne ka ta ka tsane mana gani ka zo da alkur'ani in kai annabi ne yi kaza yi kaza yi kaza to in baka yi musu haka ba ƙalu sai su ce launar ta bai ta ha me yasa baka kirkiro ta ba an sha ta hamin kibal nafsika idan Allah bai kawo mun mista kai ba za ka yi da kanka ba kullum haka ce musu inna ma attabi ma yuha ilayya sani dai ina bin abin da aka aiko zuwa gare ni ne kawai min rabbi na daga ubangiji na walaysa li an ati min indi min indi nafsi bi shay'in ba zai yi gare ni ba ni daga kaina in zo da wani abu hada alqur'anu wannan alqur'ani basairun abubuwan lura ne ai hujjatun hujjoji ne min rabbikum na daga ubangijinku wa hudan kuma shirya ne wa rahmatun kuma rahama ne li qaumin yu'minuna ga mutane da kai imani la'annahum muntafiquna saboda su ne masu amfani bihi da alqur'ani
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن إذا فكرت القرآن فاستمعوا فسورارا له قريشي وأنصتوا فيشروا عن الكلام لكبر مجانا باء باء إذا أنا قرأت القرآن شروع أكي sai a saurari maganar Allah bayyuwa Allah na magana kuma wani na magana saboda sai a shiru a ji abin da Allah ke faɗi la alakum turhamun wataƙila a yi muku rahama ba shakka idan aka saurari alƙur'ani rahama Allah za ta sauka nazala fi tarkil kalami fil khutbati an ce wannan ayar tare da ta ce alƙur'ani amma tana nufin sadda liman ka hudu ba a ranar juma'a to nan ne wannan hukuncin yake ma'ana in liman na hudu ba ran juma'a to kun shiru ku daina yin magana aw bis salati ko ko a'a wannan hukunci na cikin sallah ne idan ana sallah banda magana fi bidat al-islam kana musalli yatakallamu hatta nazara hadhihi al-aya an ce ko musulunci mai sallah yana sallah yana magana bai damu ba sai da wannan aya ta sauka sannan sun kabar magana فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة شكرا حقيقة cikin sallah akwai akwai shagaltuwa anal kalami daga barin magana falaha anal kalami fi salati yayi hanin yin magana a cikin sallah aw fil khutbati ko ko cikin khutba aw inda tilawatul qur'ani ko ko dan karatun qur'ani duka dai wannan aya ta ga me kenan ba a magana sanda ana karatun alqur'ani shi yasa irin cikin mota ko wurin zama sanda qur'ani aka karatu to kamar dai mutane za su gaba da magana su to a kashe qur'anin na cikin mota ko kuma na cikin falo sanda ake zanne to haka nan kuma in liman na hudu ba ba a magana in mutum ya yi magana ya ɓata ladar juma'a ce to haka nan kuma a cikin sallah ba a magana wurin hudu ba ba a magana sanda ake karatun alkur'ani ba a magana duk wannan ayat ta gami hukumci hukumcen guda uku wa idza qira alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun istami'u ku saurara lahu gare shi bi adalikum da kunnuwanku az-zahira ta bayyane wa ansitu ku yi shiru an kalami daga barin magana bi alsanatikum da halustanku az-zahira ta bayyane la'allakum turhamun za a yi muku rahama bi sama'il qur'ani da nan alqur'ani sama'a tadabburin ji irin na lura fastami'u lahu ku saurare shi bi adalikum da kunnuwanku al-batilatu na boye wa an su tuku shiru alal kalami da barin magana bi alsanatikum da halussanku albatinatu na boye la'allakum turhamun za a yi muku rahama bil wusuli ila hadratin lahi tabaraka wa ta'ala na saduwa zuwa ga halar Allah madaukakin sarki akwai kunne na zahiri akwai kunne na batini akwai harshe na zahiri akwai harshe na batini to duka waɗannan ana son da ake karatun alkur'ani a kame su a yi amfani da su saboda a samu rahama Allah almustami'u in sama zahiran wa an sata zahiran sami alkalam zahiran yace mai saurare in ya saurara bayyane yayi shiru bayyane zai ji magana ta bayyane wa in sama batinan wa an sata batinan sami alkitaba alhabi in ya saurara ta koye ya yi shuru koye to zai ji magana ta koye alhaƙiƙi na haƙiƙa ba suna koye ma'ana dai in mutum ya ba da hankali ne shi na saurare na koye to ma'anonin alƙur'ani allah zai yi masa ilhamin wa ya suma a shi zai alƙasaba magana min almutakallimi daga mai magana ya suma alƙur'ana zai ji alƙur'ani min aljam'iyyatul uzma daga jam'iyya babba min hadratillahi tabaraka wa ta'ala daga halar Allah madaukakin sarki min al-munazzili ai daga mai saukar da alqur'ani mutane sun mutu juna wajen sauraron alqur'ani wani iyaka sai ya ji haruffan mai karanta shikenan wani kuma zai yi nisa wajen ta'ammuli wajen bibiyan ma'anonin alqur'ani har ya kai yana jin kamar mai saukar da qur'anin ne ka karanta masa alqur'ani to irin wannan shi ya kai matuƙa shi ne zai samu babban rabo ya samu ma'ana mai zurfi a cikin wato abin da ake karanta na alkurani aula aqalla min an yasma'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ko in bai kai kamar yana jin Allah ne ka karatun qur'ani da kansa ba to ya kai yana jin yana jin karatun ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka dai ya danganta ga irin muhimmancin da mai saurare ya ba su zai ji farko mai karatu ne ka karatu idan ya yi taraki sai ya ji kamar manzon Allah ne ka karanta in ya ƙara taraki sai ya ji kamar yana sauraren karatu ne daga mai saukata alƙur'ani shine Allah akwai sai yadda zai ji kamar ƙur'anin ne da kansa ka karanta kansa wannan dai duka ya danganta ga irin tsarkin zuciya wanda mutum ya rahotar shi القرآن وصفته آية أنه كتاب مبارك القرآن da siffar shi na zaman sha'aya cewa littafi ne mai albarka man karahu wanda ya karanta shi wajen sawaban zai samu lada wa manista ma'a wanda ya yi saurari lalƙira'ati da karatu wajada sawaban shi ma zai samu lada kazalika a cikin hakan ga mai karantawa zai samu lada mai saurari zai samu lada wa yashfil amrada wa yashfil amrada kuma alqur'ani karatunsa yana warkar da rashin lahiyoyi a zahira na bayyane kama yushfil amrada al-batina kamar yadda yake warkar da rashin lahiyoyi na boye su ma'abuta qur'ani sun rabauta dama kowane harafi ko babu alwalla lada goma inda alwalla lada ishirin zai kai in cikin nafila ne a zaune lada lada lada 60 akwai har manzilar da mutum zai kai in yana karatun alkurani kowane harafi da lada 100 duk ana samun haka sannan shi karatun alkur'ani mai yi zai samu albarka mai saurare ma zai samu albarka kuma karatun alkur'ani yana warkar da rashin lahiyoyi na jiki shi ne jiki da rashin lahiya na jiki wata rana muna gaban likita yana awon masu hawan jini ya tambayi wani tsohon soja ah, yana shan giya ya ce yana shan ya bari yana karatun qur'ani ya ce ba ya ce to zan karatun alqur'ani to karatun qur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwan da kama ga rashin lahiya zuciya irin su hawan jini to sannan kuma yana maganin bata duk mai karatun alqur'ani insha Allah Allah zai shirye da shi shi yasa karanta shi kuma wato babban babban guzuri ne ga dukkan mutumin da ya kai lokacin da yake samun faraga wato ya samu isasshen lokaci da baya aikin komai ciki to wanda ya san karatun alkur'ani ya samu zalatul manshuda ya samu abin da yake bada marmakon karatun jarida da karatun magazin da sauraren rikicin duniya na bbc da america da sauransu in ka dauka da haka karanta sai ka ji wani irin sanyin zuciya da fatahi ba rana tuna cikin karatun da muka yi mun gaya muku cewa duk mutumin da ka son ya yi marice da farin ciki to ya karanta izu biyu kawai da sahi insha Allah zai farin ciki da marice don haka alkurani ya fi komi warware bakin ciki ku gwada ku gani duk mai son ya yi marici yana farin ciki to ya samu abin da yake karantawa na qur'ani da safi ko da yanzu biyu ne to insha Allah zai farin ciki da marici shi yasa masu karatun qur'ani sun bambanta akwai wanda yake duk wata zai sauka sai kullun ya karanta hizo biyu hizo biyu hizo biyu wasu kasashe irin kasar Morocco irin masallacin nan in mun gama sallah sai a zauna akwai alqur'anai sai a ba kowa hizon da za a karanta kamar a ce da amma zuwa nafi sai a raba kowa shirka wasu sun hardace wasu ba su hardace ba sai a karanta tare hizo biyu shi kenan da an gama kowa sai ta zuwa harka ce gobe sai a kamo da tabara zuwa amma jibi sai a kamo da ƙalasami zuwa tabara haka za su yi wata na karewa ana soke alkur'ani kowane masallaci haka ake amuru to irin wannan sai kaga mutane sun kammala karatun qur'ani cikin kowane wata suna tare da karatun alkur'ani to in wannan bai samu dai ba kada mutum ya kasa akwai waɗanda wata suka sauka akwai masu sauka cikin kwana 20 akwai masu sauka cikin kwa cikin mako biyu akwai masu karatun mako mako su sun kai subu'i subu'i suna da tsarin da suka yi ana kiran shi faliya ta'amun za a kamo daga bakara a kawo suratul an'ami lan'ami a kawo suratul yunusa yunusa a kawo haka dai cikin sati guda sun sauka irin su suna da yawa masu yin haka kuma ba su barin abin ya kusa musu akwai waɗanda ka yin hatama guda biyu a cikin kowane sati za su sauka za su yi sauka guda biyu cikin sati akwai masu sauka kullum akwai masu yin sauka guda da safi sauka guda da marice akwai han masu wuturi da qur'ani irin aikin sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu in ya gama sallar isha'i sai ya kabbara nafila shafa'i da wuturi sai ya kama karatun qur'ani alwallan da yayi isha'i da ita da ita zai sallar asuba yana ƙara nafila shafa'i da wuturi ana as-salatu khairu min an-nawmi yayi sallar asuba shikenan ya gama nafila sai ta dare sai dai shekara 40 shi haka radiyallahu ta'ala to kuma kona kasar alhamdulillah mun samu waɗanda aka ce mana suna yi ba mu sani ba amma dai an gaya mana irin su khalifa in ta karabu Allah shi masa rahama su ma suna nafila da alqur'ani cikin dare shafa ido to Allah ya nada mana wannan dare a takaice dai bai kamata mutum ya zama bai da sauki na karatun qur'ani ba ya kamata kullum mutum shi karanta wani abu to in kuma baka iya karanta komai da komai akwai rafin malam ga kyau ga rana karanta kulhu Allahu uku kullum da niyyar ka karanta qur'ani insha Allah ba ta samu laka dan an ce qul huwallahu ta'dilu sulusul qur'an qul huwallahu tana daidai da sulusul qur'an in ka karanta bismillahir rahmanir rahim قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم Allah ni ba makaranci ba ne ba alarma ba ne amma tun da annabi ya ce zaɓin sulusun Qur'ani to na yi da niyyar wannan sulusun Qur'ani kuma ya yi tun da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai alqur'ani mai albarka ne a ci gaba da karanta shi mu je ga
واذكر ربك تضرع واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين wa kun rabbaka ka ummati ubangijinka fi nafsika a cikin ranka sirran a sirce tadarru'an kana mai kankan da kai ai tadallulan kana mai kankan da kai wa khifatan kuma kana mai jin tsoro ai khawfan minhu don jin tsoron ubangiji kai zikiri ne a sirce kuma kana jin tsoro ne wa fawqa sirri kuma baka ba bisa ga asirtawa dunan jahari ba bayyane ba min alƙawli na daga magana mutawassitan bainahuma kana mai tsakaitawa tsakanin su ka ambaci ubangijinka cikin ranka don dan kan da kai da jin tsoron shi kai baka daga sautin ka ba kuma kai baka koyi sautin gaba ɗaya ba kai haka bil guduwi wal asal bil guduwi a lokacin sammako wal asali da marece an ce masu wuridin dariƙar tijaniya suna da azkaru guda hudu manya akwai wazifa wanda ita bayyana ake yin ta akwai lazumin sahi wanda da an gama sallar sahi aka yi ne akwai lazumin marici wanda da an gama sallar la'asar aka yi ne to lazumin marici da aka yi asirce da na safe da aka yi asirce nan ne aka ɗauko kaifiyar asirtawa ya zama ba bayyana aka yi ba, kowa shi kana shi amma asirce to ita ko wazifa bayyana aka yi an asirce to bil kuduwi a sammakuwar asar da marice a wa'ilun nahari farkon rana wa a da ƙarshen shi wala ta kun kada ka zama minal gafilin daga cikin rafkananni an zikirin lahi daga barin zikirin Allah kakka yadda a sa ka cikin waɗanda sun kamanta da zikirin Allah farajar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam ya duru yana gewayawa fi nawahin madina a sassan madina lailan da daddare fa marra bi dari umar sai ya wuce gidan sayyidina umar fa idza huwa nan dai shi sayyidina Umar yusalli yana sallah bil layl da daddare wa ya qara'u yana karatu bi ala sautihi da mafi daukakar sauti ne ko ina kake kana jin karatun nashi wa marra bi dari abi bakarin wannan Allah ya wuce gidan sayyidina Abubakar wa wajadahu yasami shi yusalli yana sallah yusirru alqur'ana yusirru alqira'ata yana asirta karatu hatta la yusmi'u nafsuhu har ko shi kai dai bai jin abin da yake faɗi to falamma asbaha da sun kawaye gari dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suka shigo gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala li umar sai fa qala li umar sai ce mu umar ma laka tarfa'u sawtaka jaharan bil qira'ati bil layli me yasa me ka kake ta karatu da madaukakiyar murya da daddare sanda kake sallah ala ya ce a tsarudun nu'asa ina yin haka ne don in kore an gaje wa ƙoƙisun jirana in farkar da makwabta wa a tsarudun shaidana in kori shaidan waɗannan su da lallaina in ina yi ƙwarai ban kwana kuma in ina yi ƙwarai ai babu sauran kwana ga makwabta kowa dole tashi zai kuma shaidan kila da illa a sassi nake yi to ya samu dama sai ya sa ni tunanin wani abu wanda ba na sallah ba to shi ya sa ni ka haka wa qala li abi bakar sai ce mu abubakar wa anta lima tusirru to kai abubakar dan me kake asirtawa har kai ma ba ka jin abin da ka wani qala yace asma'atu man najaitu yace ai ni ina jiyar da wanda nika gana da shi ne Allah kenan to Allah shi sai an yi mai babban murya ya gani saboda haka Allah ne ke jiyarwa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu umar akhafid min sautika shay'an yace to umar ka dan sassanto da sautin ka kadan wa qala li abi bakar yace mu abubakar irfa min sautika shay'an kai ko dan dan dan dauka sautin ka kadan hada huwa to wannan haka dai al'amari shi to mai karatu dai ya danganta ga irin ga irin mota ga irin inda yake da kuma irin wurin da yake idan ya kasance akwai jiranu waɗanda suna da haƙƙinsu to kada ka ce dole za ka yi ko su so ko kasu so a ba haka ba ne akwai haƙƙin juwari kai yadda ba za ka ɓata musu kwana ko huta wasu ba shi kenan wala ta jahar bi salatika kaka bayyana sallaka wala ta kafin biha kuma kada ka boye ta وابتغي بين ذلك سبيلا كبدي هنيا تكان بينا ودقويا السبيل بين السبيل بين الجهر والسر تسامو هنيا تكان بينا ودعسلتاوا ليس إلا الجهر فقط باوي بينا كديبا ولكن متوسط أما أتكيتا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الله ينشوا يقول الله تبارك وتعالى الله ينشوا أنا جليس من ذكرني ni ne abokin zaman mai zikiri na wa ana inda zanni abdi bi kuma ni ina nan wurin da bawa na ka zato na wa ana ma'ahu kuma ina tare da bawa na idan zakara ni in ya ambace ni in zakara ni bi nafsihi in ya ambace ni cikin rai ne zakartuhu fi nafsi in ambace ni cikin rai na wa in zakara ni fi mala'in in ya ambace ni cikin jama'a zakartuhu zan ambace shi fi mala'in cikin wasu jama'a kairin wadda ta fi minhum daga jama'a ce wannan tsarin ƙarfi ne ga zikirin Allah mai son ya zama ɗan majalisar Allah to ya nazarci zikirin Allah da kowane nau'i karatun Qur'ani ne istighfari ne salatin annabi ne da dukkan dai anwa'u zikir musamman irin sunayen da muka karanta shekaran jiya to duk wanda kan lizimta kana tayi ka zama jalisul lahi abokin zaman Allah wa kulli mulukil ardi la masquyunhum wa hadha ka mulkun la yubaqu fi dirhami kace masarakunan kasa idanunsu sun yi kwana ga mulkin da ba a sai suwa da kuɗi mutane suna kashe miliyoyin kuɗi don su zama ɗan majalisar gwamnatin jiha ko ɗan majalisar gwamnatin tarayya to ga ɗan majalisar Allah wani ɗan majalisa ya kai kamata ya babu ta yaya aka samu wannan da zikirin Allah kawai don mai sun ya zama jalisun lahi abokin zaman Allah to ya lizuci zikiri wa khasatan fil awqatil khassa ya samu lokacin da ya kake bancewa tana zikirin Allah kada ya ka zikirin nan shi abokin zaman Allah ne sannan Allah ya ce ina nan wurin bawa duk inda yake da suna inda duka aje Allah to nan za ka samu Allah in ka buge Allah makusancinka Allah ya zama makusanci in ka ɗauke shi manisanci ya zama manisanci in ka ɗauke shi zai yi ma rahama to Allah zai ma rahama in ko ka ɗauke babu rahama tsakaninka da Allah to wani yazu billahi saboda haka ake so husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillahi idan ka yi zikirin Allah kai kadai cikin ranka ba wanda ya sani sai kai shi ma Allah zai ma irin nashi zikiri daga shi sai shi in ku kai zikirin Allah cikin mutane to sai Allah ya tara wasu talikan da sun kai mutanen da kai zikirin Allah cikin su Allah shi zikirin ga a cikin su ala kulli halin dariqul wilayati zikrul lahi shi wai ce bisa ga kowane hali dai hanyar zama waliyi shine zikirin Allah duk wanda ka sun ya zama waliyin min awliya illa to ya lazimci zikirin Allah wala budda min al-bidayati kuma dole a samu farko bizikiri ya zan zikirin nan bil lisani da halsi ne haka ake farawa tun yana yi da halsi la ilaha illallah la ilaha illa ko allahu allahu da dukkan sauran nau'in zikiri wa huwa abdu zikiri wannan shi azzikiri mafi sauki na kusa kusa zikiri da halsi yayi ta yi da halsi la ilaha illallah ko subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكما الله الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لدي زوران إذا استمر العبد على الذكر باللسان idan bawa ya dage yana ta zikirin Allah da harshe la'allahu yazidu ila zikri ma al-huduri watakila zai kai da zikirin Allah tare da huduri farko da ya kai yana ta cewa la ilaha illallah la ilaha ko Allah wa Allah amma yana zuwa zuciya tana kasuwa zuciya tana wurin aiki zuciya tana wurin fada kuɗi iyaka dai harshen ɗaya ne ka zikiri to in yalla zauci zikirin ba kaskabtawa sai daga nan zuciya sai sai ta doka marmakon ya zan yana zikirin harshe ɗaya ka yi zuciya ma sai ta fara kamo ma'anar abin da ya kawai in Allahu Allahu ne girman Allah ya zo in la ilaha illallah ne tauhidi ya zo in alhamdulillah ne godiya ta zo dukkan sunan Allah da yake karantawa sai ma'ana sai ta fara sauka a cikin zuciya ne wa idan samar rasul ila zikirin qalbi in ya dage sai ya saru zuwa ga zikirin zuciya sai ya zai yanzu ba harshen ba ko da ya yi shiru zuciya tana nan na zikiri wanda wannan shi ne ake bada muna faɗi mu ce akwai wasu mutane da ka gane su kasuwa da ka gane su masallaci duk dai saboda zuciyar ta riga ta ɗauki zikirin duk inda suke cikin zikirin Allah suke to irin wannan ba sai ya zo masallaci yake kusa ga Allah sai zikiri ya zo zakin Allah ba a'a shi duk inda yake mahallin zikirin saboda zuciyar ta ɗauka to shine wa yazlu ila zikirin ma'agaibatan an kulle masu wallahi kuma in zuciyar ta fara zikiri wa yanzu zai sadu ila zikirin zuwa ga zikiri ma'agaibatin tare da fakuwa an kulle masu wallahi tabaraka wa ta'ala daga dukkan abin da ba Allah tun yana zikiri yana ganin ga talikai gashi har ya zan yanzu bai ganin komai sai Allah ya kai la ilaha illallah hakan bai ganin komai sai Allah wa yasiru zikiru huwa huwa zakiru wa huwa al-mazkuru sai zikirin ya zamo huwa zakiru shi an mai zikiri kamar zikiri kai zikiri da kai ne wa huwa al-madhkuru kuma shi abin ambato wa ma zalika ala Allah bi aziz kuma wannan bai buwaye Allah ba wannan duk masu zikirin Allah suna dandana wannan idan suka tahiyyu cikin zikirin Allah ala kulli halin zikirullahi nabi'un bisa ga kowane hali dai zikirin Allah mai amfani ne fa ayyu ismin min asma'ihi dawamta dawamta zikir alaihi yadda dukkan suna daga cikin sunayen Allah wanda kalli wanda ka dawwama bisa ga zikiri ne yajidu lahu atharan za ka samu gurabu ne fi nafsika a cikin ranka kullu ismin yu'athiru fi nafsil abdi kowane suna yana barin gurabu cikin ran bawa ma la yu'athiru akhar wanda wani sunan bai barin wannan gurbin kamar da yadda muka karanta shekaran jiya wanda za saboda hakan gane amar Allah tabaraka wa ta'ala Allah madawakin sarki ya horo bi kasarati zikirin lahi da yawan zikirin Allah fil qur'ani a cikin alqur'ani wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal yace wala takun min al-ghafilin kada ka zama cikin marabkana an zikirin lahi daga zikirin Allah kamar da yadda muka faɗi shekarun jiya asma'ullahi din nan duk wanda kan lizinta to sai sawu ne sai albarka ce sai alamomi ne sun bayyana gare ka Allahu Allahu Allahu Allahu in ka cika da karanta wannan to za ka zama baka ganin komai sai Allah kuma dukkan wani abin da ba Allah ba girma ne zai zube gare ka zan Allah ne ka gani Allahu Allahu sannan kamar da muka faɗa shi ne majma'u ma'ani zikiri dukkan sunayen Allah inda tare da muka ambata Allahu الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن har zuwa ƙarshe dukkan su an nade su cikin zikirin Allahu Allahu ga mai in mutum bai Allahu Allahu ba in ka zuci ar-rahmanu ar-rahmanu ar-rahim ar-rahim zuciyar ka za ta yi taushi ka zama mai jin kan bayan Allah da mutum zai yi al'afu al'afu al'afu rangwame ga bayan Allah zai sauka gare ka da za ka karanta ashakuru ashakuru ashakuru za ka zama mai yawan godiya da za ka karanta alhalimu alhalimu alhalimu za ka zama mai yawan hankuli da dukkan abin da ka tuba haka nan asabu wannan galada galada galada karanta wannan sunan sannan ga tasiri ne na burhura halin ka zuwa ga kyakkyawan hali shi yasa mai zikirin Allah yake samun babbar rabu bayan da lafiya an zikirin la kakkarau kana an zikirin la bayan da lafiya hakika abubuwa salatu sun guda uku ne shay'un naqisun akwai abu wanda Allah ka sashe la ya kamalu abadan ba zai cika ba har abada wa shay'un kamilun akwai abin da aka kake la yantakisu abadan shi shi ko bai da kasa har abada wa shay'un taratan kamilun wa taratan naqisun akwai wani abu wanda yake wani lokaci kamili ya cika wani lokaci kuma da kasa shi shay'un taratan kamilun wa taratan naqisun abinda zaka same shi wata rana kamili ya cika wa taratan naqisun wani lokaci kuma ka same shi na kasashe laysa kamaluhu min zatihi kamala dai ba daga zati ne take ba wal kamilu alladhi laysa fihi naqsun al malaika kamilin da babu nakasa gare ko yin jikeke shine malaiki Allah ya faɗa musu yace la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba su saba ma Allah abinda ya hore su suna aikata abinda an ka hore su mala'iki bai iya sabon Allah kuma bai iya barin ibada Allah wanda baka iya barin shi jibilla dai haka take kullum cikin ibada Allah ba tare da rauni ba ba tare da sabo ba to wannan yana cikin sashen kamala wallahi duk alladhi la yakmulu na kasashen shi ko da bai shiga abadan har abada albahaimu dabbobi wal hayawanatu da dabbobi wal jamadatu da sandararru irin su dawaki irin su aladai irin su shanu irin su duwatsu waɗannan nakasassu ne ba kamala a cikin wani insani mutum bai nafa ma shi a tsakanin masu kamala da masu nakasa taratan kamilun wata rana ka samu mutum ya zama cikakke wa taratan naqisun wata rana ka same shi nakasashe laisa kamaluhu min zatihi kamala sai ba daga zati ne take ba kowane mutum da kowane mutum ɗaya suke babu wannan ka ce a wannan an haife shi kamili bai bukata ƙari babu innama huwa min mazkurihi kamala sai ta tabbata daga abin da yake ambata idza zakara Allah in ya ambaci Allah kana kamilan sai zama cikakke wa in gabala an zikirin lahi in ko yarda kan daga zikirin Allah kana rakin sai zama na kasance to shi mutum nan ne wurin daukaka shi kuma nan ne wurin da kasa shi idan mutum na son Allah ya ɗaukaka shi har ya zama cikin jinsin mala'iku ba wata dabara ba ce ba wani dabba bane ya zurfi zikirin Allah kawai laila na har ba shakka zai kai lokacin da duk abin da mala'iku kai zai iya yi ne ya samu kamala kenan to yan ko yana son na kasa wannan ya aji zikirin Allah da ya aji zikirin Allah zai koma kamar dabba ba ya zama sharrun min dabba kamar da yadda mun kai bayani ba saboda haka shi mutum kamala sai ba daga zaki ne bane su dabbobi na kasa su ga zatin su ne jaki ko yana son taraki ba hanya taraki dabba ko tana son kamala ba ta samu su ma mala'iku kamala su ba zaga zatin su bane don mala'iki ba jibilla dai ba ta iya barin martabar da Allah ba zikirin Allah ya kasa amma shi dan adam Allah ya halitta abin da ya aje in Allah ya mai muwafaka sai ya hau hanyar da zai zama kamili ya zama cikin mala'iku zikirin Allah kenan bi anwa'i zikri kulliha in kuma ya yi rashin sa'a sai ya hau hanyar da zai zama asfalar sabili ne ko cikin dabbobi kenan shi kabilun yana yiwuwa ya zama kamili yana yiwuwa ya zama naƙisi da kamala sai da nakasa sai duka ba daga zafi ne suke ba ta danganta ga abin da ya rika in ya rika zikirin Allah ya zama kamili in ya aji zikirin Allah ya zama naƙisi Allah ya ba mu ikon rika zikirin Allah wal insanu kullu shay'in fihi sharafuhu yuraddidu zikrahu da'iman wa in gaba an zikirin lahi kana na kisar wal insanu mutum kullu shay'in fihi komi da komi akwai ka ciki ne sharafuhu yuraddidu zikrahu da'iman abinda an daukaka sai ya ta maimaita zikirin Allah koyaushe tajiduhu idza intasaba ila qabilatihi aw ila baladihi aw ila watanihi yabtasiru bidhalika yace al insanu kullu shay'in fihi sharafuhu yuraddidu dhikrahu yawa al-insanu mutun kullu shay'in fihi sharafuhu duk abin da Allah daukaka da shi ne yuraddidu dhikrahu da'iman zai yawaita ambata wannan abin duk abin da ya san ya dangana kai ne ga rai zai daukaka to zai ta ambata ne kamar yanzu dan Najeriya in ya san yana iya wa yan Afirka kuri da ƙasa ta Najeriya ai dan Najeriya ne ni dan Najeriya ne ko ni dan Nijar ne in ya san zai ɗaukaka da kiran kirarin kabila ni ba hillaci ne ba turanke sai ya kira ya ce ai ni ba turanke ne ba hillaci don ya san ɗaukaka sai nan take in ya san ba barbare ne haka duk abin da zai kira kan shi ya san ya ɗaukaka da kirari ne to za ka je na dangana kai ne gare ta ji duhu idan ta saba ila ƙabilatihi za ka samu mutum in ya danganta ga ƙabila ce au ila baladihi ko ko gari ne ni ba sakkwace ne ga sauran mutanen Najeriya an su kwata kwata ai ni ba sakkwace ne ya ɗaukaka au ila wasalihi ko ko zuwa ƙasa ce ɗan Najeriya ya tafi da zalika sai ya ta alfakari da hakan ga wannan shi al'adar mutum duk inda ya san in ya dangana kai ne wurin ɗaukaka ce za ta bayyana to za ka ji yana yawan mai da kai ne wurin da danganta kai ne wurin to fal aula shehu kenan yace abin abin da yake nan an yi kusura min zikirin lahi shi yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki tun da dai duk inda ya san yana ɗaukaka nan dai ambata to babu abin da ka ɗaukaka shi irin zikirin Allah to kenan shi ta dangana kai daga zikirin Allah shi shehu duk ya gama wancan ya aje da gehe ya ɗauko abin da ya hitsa shi ne bana wala an yi kukura min zikirin layi abin da ya shi ne ya yawaita zikirin Allah ta baraka wa ta'ala wa huwa sharaful haqiqi shi ne ɗaukaka ta haƙiƙa wa ma siwahu abin da ba zikirin Allah ba to laisa bi shay'in wannan ba wata ɗaukaka ba ce don ka ce ni dan sarkwato ne ko ni dan Najeriya ne ko ni bahilla ce ne ko ni babarbare ne wa za la shay amma sai kai zakiru ne bi zikirin Allah sharafta kai zakiru ne da zikirar Allah ka ɗaukaka to wannan shine alfahari wato kamar shi wannan shi mun da duk abin da ka danganta kanka da shi don ka ɗaukaka ka yi usuri amma in kana son ka dangana kanka ga abin da za ka ɗaukaka ta hakika gare shi dangana kanka ga zikirin Allah wa inna ila rabbikal muntaha na'am an yi zuwa ko
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون inna lazina ga waɗannan inda rabbika da wurin ubangijinka ba wuri na mahalli ba wuri na yarda la ya takabbaruna ba su girman kai la ya takabbaruna ba su girman kai an ibadatihi daga barin bauta Allah al malaikatu malaiku la ya takabbaruna ba su girman kai an ibadatin lahi daga barin bauta Allah wa yusabbihuna suna tasbihin Allah ayyu nasbihuna suna tsarkake Allah amma la yaliqu bihi ga abin da bai dace da shi ba wala hu yasjudun zuwa gare shi kawai suke yin sujada ay yaqsunahu bil khudu'i suna kimanta Allah da kankan da kai wal ibadati da ibada wa kunu mithlahum ku zama irin su al abdu bawa idza kana gafilan in ya zama marafkani an Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah madaukakin sarki ya kunu mutakabbiran sai ya zama mai girman kai duk wanda ya fita batun harar Allah sai girman kai ya shiga لأنه يرى ما سوى الله تبارك وتعالى saboda zai ga abin da zai ga wannan Allah idan mutum ya bar Allah sai ya ga wannan Allah da yawa sai girman kai ya shiga wala yanzanu mutum jubila an halice shi ala annahu ya takabbar bisa ga cewa zai yi girman kai fi nafsihi ga kai ne tsamman bisa ga dabi'a wa takabbarul insani gayatul ujubi yace girman kan mutum mutum ya rinka jin girman kai wannan wannan yana da matuƙar ban mamaki bil amsi jiya dai nutfatun mutum maniyi ne to maniyi mai an girman kai ciki gadan gobe ya kunu jifatan zai zama musu farkon sa maniyi ruwa kasamtacce wanda in ya taba ka sai ka wanke shi a asalin mutum to wannan mai abin kuri ciki in ya girma ya gama zama duk abin da ya ka zama ko shi wane ne ko shi menene karshen sa ya zama musu da motsan jaki da motsan kare da mataccen mutum duk ɗaya ne wala la fadlullahi alaihi wa rahmatuhu ba dan Allah ya rahama ba da za a jefar da motsan mutum nan gangare a jefar da motsan kare da na jaki duk ɗaya zaka iske su mun ga mamaki lokacin da aka samu matsalar hajji a shekara kamar bakwai ko takwas da sun ka wuce mutane dubu biyar sun ka mutu cikin minti goma sha biyar muna cikin wannan matsala mun ka je wajen kallon mutane wallahi wallahi da za ka ga yadda mutum ka zama da ka ce wannan jikin namu bai da wani amfani in dai ba don abota ma Allah da shi ba komi kyan fuskarka ko agogon miliyan nawa ka sa mai ko gol ko menene bai da wani amfani saboda da zarar ɗan ya fita to shi kenan jikin ya koma motsa irin kowane irin motsi mun sha ganin mutum da agogo gashi ya kai dubu ɗari kaza amma agogon ya shige cikin naman jikin mutum abin ya yi kata kata sun gabe ko kuka iske kwanya tana dararowa daga goshi ne tana hita ko ka ga baki ya ba bambanci da kowane irin mutum saboda haka mi an na alfahari mi mi na na mutum ka kuri da shi jiya kafin ya zama mutum digun maniyi ne wanda in ya taba ka sai ka wanke gobe in ya gama rayuwa sai ya mutu motsa ne da motsin jaki da na kare da dai kenan bai da wata kima in dai ba zikirin Allah ba shi yasa ke cewa mutum yana girman kai to mi an na girman kai gare jiya yana digun maniyi gobe zai koma motsa wayo bi ma bai nafa ma tsakanin zama ne maniyi da zama ne motsai ya hamilul azarata yana dauke da kazamta da'iman ko yaushe bi bazar shi cikin ciki ne wai ta gabbaru ma zalika amma duk da haka mutum yana yana ta girman kai komi girman mutum kowane ne yana nan da leda ba ke ta kashi cikin ciki ne Allah shi na nan komi girma ne komi daukaka ta da leda bage yana nan da cikin kashi cikin ciki ne to wannan da cikin kashi cikin ciki ne Allah alfakari shi yasa dai mutum in ba kuma ga Allah ba abin da girma shi jiya farko ne mali in ya mutu ya zama motsi sanda yake da rai lahiya lau yana nan dauke da jikarka shi cikin ciki in ba don Allah yana ruwa asiri ba da ta shi zona sai watsi Allah amma saboda ne ba asiri Allah ya sa wata da wasu abubuwa a gare kowa na nan da jikarka shi cikin ciki ne lahiya ba kuna janne ko ya jan ha turare in ka gani ya lahu mai rajulin babban mutum amma ba jikarka shi na nan cikin ciki Allah ya ruwa mana asiri to shi na shi ne ke cewa to me Allah alfakari ga mutum cikin wannan cikin wannan yanayi wai ta gabbar ma zalika amma mutum na girman kai tare da hakan nan wai idza aqara yuzu ila Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum ya yi hankali ya koma zuwa ga Allah kawai wa yudawama zikrillah ya dawwama cikin zikirin Allah kullum wa yujahida wa yujahida al-jihad al-akbar yayi yaki yaki babba hatta yasira inda Allah hayyazamu a wurin Allah shi a girmama ga mutum wannan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka daga daga yaki yace mutane sun yi jira jira da ana min jihadin asgar il jihadin akbar mun dawo daga karamin yaki za mu je babba suka ce ya rasulullahi wa man jihadul akbar yace jihadun nafsi menene babban yaki yace yakin rai don kana gama wannan yakin na kashe kashe ka dawo ranka ta gwaye ka ranka ka yi jihadi da ita ka tilasta ta bin Allah ko ba ta su ka tilasta ta barin abinda Allah ya bari ko ba ta su to wannan shine babban jihadi idan kana idan kana abdullahi لا يتكبر لأنه لا يرى لنفسه لا يرى لنفسه وجودا يتي حتى يصير عبد الله كنا سوى سوى ويدوم ويداوم ذكر الله ويجاهد الجهاد الأكبر يلزمتي ذكر الله يبقى جهادي حتى يصير عند الله ko hatta ya tsira abdullahi har ya zama bawan Allah na gaskiya to duk wanda yazo dai idza idza kana inda Allah ko idza kana abdul abdullahi in ya zama wurin Allah ko ya zama bawan Allah na gaskiya la ya takabir mai girman kai la'annahu saboda shi la yara li nafsihi wujudan bai ko ganin samuwa ga kanshi wala siyama qimatan balle ga tana da wata kima in ya zikirtu ya zikirtu ya zikirtu sai wancan hadisin ya taho wala ya gado abdi ya takarrabu ilayya bin ma fil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha idan mutum ya zo nan to Allah ya gadi gabbai dai gaba dai dama ajiya an ka bashi mai ba da ajiya ya an shi abi dai tasarrufin tasarrufin kunne ne da Allah ganin idanu ne da Allah tasarrufin hannu ne da Allah tasarrufin ƙawaru ne da Allah kenan dukkan waɗannan amanonin da Allah ya bashi ajiya ya mai dama Allah abi ne sun koma cikin hidiman Allah to wannan wanda ya koma a nan shi bai koga kai ne ba balle ya girman kai balle ya ga suna da wata kima ulaika alladhina wasafahum Allah waɗannan sune waɗanda Allah ya sifanta innal ladhina inda rabbika waɗannan da wurin ubangijinka rajabu ila Allah tabaraka wa ta'ala sun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki bil fana'i da fana'i fihi cikin shi wal baqa'u da baqa'i fihi cikin shi su sun kare dukkan da su bukata sun mai dan Allah komi kayan shi la yastakbiruna ba su girman kai an ibadati daga bauta Allah yaftahiruna suna alfahari bil ubudiyyati da zaman su bayi lillahi ga Allah wa yusabbihuna suna tasbihi ga Allah wa yasjuduna lahu suna wa Allah sujada as-sujudu da'imu sajada ta, ta da'ima su kamar kullum ko ka gare su cikin kowane yanayi kamar suna cikin sajada ne ga Allah saboda halin mai sajada kusanci ga Allah to su kusancin su ga Allah cikin zuciyarsu ya zama kamar kullum suna cikin sajada hum da'iman fi sajadatin su koyaushe suna cikin sajada la yarfa'una ru'usahum ba su dauka kanunsu ila abadil abadi har abada abada zaka ga wasu mutane suna yawo cikin duk inda ka same su amma cikin yawon nan da suka yi suna cikin halin mai sajada ga Allah a masallaci sadda yake sajada kullum suna kusanci ga Allah kamar sadda mai sajada yake cikin sajada yana kusanci ga Allah to shine Allah yake ce musu alladina hum ala salatihim da'imun sune waɗannan waɗanda suke da'iman suna cikin sallar su akwai bayan da haka shi yasa nake ce muku akwai wasu bayi waɗanda daga gane su kasuwa daga gane su masallaci daga gane su wurin karatu daga gane su wurin bidan tattalin arziki duk dai sun yi sajada ga Allah sajadar da ba ta kacewa saboda zuciyarsu tana cikin halin mai sajada ga Allah cikin kowane hali suke to Allah ya samu cikin su nan mu aka karshen wannan surar za mu shiga suratul anfali bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين suratul anfali wannan ana kiranta suratul anfali sura ta anfalu abinda anfalu shine ganimar da aka samu wa wurin yaki to farko musulunci da yake ana yaƙe yaƙe to an sha gardama akan yadda za a yi da dukiyar yaƙi in an kashe kafirai ko an ji su da yaƙi an ka samu dukiya to ya za a yi da ita to shine Allah ya saukar da wannan sura kuma yayi bayanin yadda ake cikin ta da dukiyar da dukiyar ah, ganima shi yasa aka kira ta suratul anfal wa dalilun da sauka Madina aw illa wa id yamkuru bika sai wannan ayar al-ayatu sabu fa makkiya ayoyi guda bakwai sukan na makka ne khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una aya ta kunshi aya 75 ko aya ta ta kunshi aya 75 ko 76 ko aya 77 ala hasabi ikhtilaf al-qurra bismillahir rahmanir rahim ta fara da bismillah kamar sauran surorin qur'ani in ba bara'atu ba yas'alunaka suna tambayarka kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana da amfani daga dukiyar ganima iftarabar musulmuna musulmi sun yi sabani fi ganaimi badar a cikin ganimomin badar faɗalar shubbanu matasa suka ce hiya lana ai abinda an ka samo badar na ganima dukiyoyi namu ne mu matasa la'anna bashar nan kitala saboda mu mun kai gaba da gaba da yaƙi wa ƙalar shiyuku tsahi suka ce kunna rida'an lakum ai mu an mayafin ku ta haka raya ta karkashin tutoci walau in kashaftum la fi'tum ilaina da da an koro ku da gare mu za ku komo wala tasta'thiru biha saboda haka kafku kafku kadaita da wannan dukiya ta ganima Allah ku ban mu to kaji abinda aka lura da shi mutane za ku zanna cikin talauci shekarun nuhu ba ka jin rigima amma in kana son tana ta tashi yanzu na wurin da qur'ani da komi suna nan yanzu na wurin amma shiru kowa ya mai da hankali ana ta saurare da zan dauko dubu dari in kada haka yanzu wuri na rikicewa Allah ya haddan da sai ayyana to shi yasa dukiya hitina sahabbai sun zanna radiyallahu anhu jami'a tsakanin sahabbai waɗanda suka taso da makka muhajirun da ansaru an zanna lahiya lau han mutum na raba gida ne ya ba abokin zama ne rabi ya raba dukiya dai ya ba da rabi har an kai inda sahabi ka ce ma sahabi ga mata na guda uku zabi wanda ka hizo shi ko sai ce mai kurciyar gare ka so fito zan sake ta in ta yadda sai ka aura saboda tsananin kyakkyawar dangantaka tsakanin su to amma duk da haka da an ka je wajen yakin badar an ka samu ganima to dama samari in dai wajen rigima ne su da danyen jini su ka iya rigima su ka kashe kashe su ba da kansu ba su jin komi amma da tijawa saboda raunin jiki da kuma an ce al'ibnu mabakhala wa mazbana duk wanda yake da ɗiya sai tsoro ya shiga da kuma da ruwa mabakhala ruwa mazbana tsoro saboda kullum suna ne ka tuba in na raba dukiyar ga yan yaran ga yan koya koyi da sun ka tashi ya za a yi ko kuma in littafi an ka kashe ni ya za su yi saboda haka tsoro ya shiga kuma ruwa ta shiga amma shi matashi bai bar kowa gida ba don haka a mutu har liman haka yaka taya haka yaka taya Allah shi yasa bayan da aka rigima mata zani to da aka zo kai yaga aka gama su samari su sun kai buga in buga har sun ka kashi kafiri saba'in an ka kama kafiri saba'in su ko da tijawa su annan sun kare daga su ka kara ma man su ka kara ma fitilan mai kuma su ka canja awa to saboda haka da an ka dawo an samu ganima sai matasa sun ka sha to ran wadda su kuma da jiyan su a'a ku ya ku adda inda mun ba don mun tsaya ba ai da da da da da kun wace to shine an kai rigima akai sana da sun kai jayayya fi ga na'ime badar cikin gani badar wa sa'alur rasul da suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulun hahum an kasarati su'ali shi kuma manzon Allah ya hana su daga yawan tambaya kadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hudu ba kala yace an hakum ila haninku an shirki billahi kakku shirka da Allah wa an huquqil ummahati da kuma saba ma uwaye wa an mal'in wahati da hali da kuma kawo wa kasaratul qil wal qal da yawan an yi ance wa an kasaratul su'ali kuma ya hana ku daga yawan tambaya ai su'alu ma la ya'ni tambaya abin da bai da amfani aw su'alin nas amwalin ko kurukun mutane dukiyoyin su da annabi ya hana amma su'alu ta'allumi amma tambaya ta neman ilimi fa ibadatun wannan kan ibada ce manzo Allah dai ya hana wannan can roƙe-roƙe amma ya yarda in dai tambaya ce ta addini to ayi wa qala zaruni manzo Allah ya taba cewa ku banni ma tara ku cikin matsalolin bakku wa inna ma ahlaka man man kana qablakum kafaratu su'alihim ku sani abin da ya halaka waɗanda aka gabanin ku yawan tambayoyinsu wa kasaratu ikhtilafihim da yawan sabawarsu ala anbiya'ihim bisa ga annabawansu fa idza amartukum bi shay'in idan ni hore ku da abu fatu min umastata'tum to ku zo ku yi abin nan gurgurun iko wa idza nahaytukum an shay'in in hana ku abu fa talibu shi kan ku nisance shi gaba ɗaya to lamma sa'ala almuslimuna sadda mutum sadda musulmi sun kai sun kai tambaya an gana ilmi badarin daga ganimomin badar ja aljawabu sai jawabi yazo ala aksi ala aksi muradihim ba bisa wanda suka so ba don mai yiwa kila sun tambaya tun da su matasa sun ce su adda kila nan suka ce eh to lalle ku adda tun da ku kun kai bala'i wajen yaki to sai amsa ta zo ba haka ba shi ne Allah ya tsaro naka da amfani suna tambayar ka daga dukiyar ganima alganaimu ganimomi liman tiya shin wa adda su kulka sai al'amfalu dukiyar ganima lillahi ta Allah ce war rasulu da manzon Allah shi ke hukunci ya kare kwato ya kare lillahi wa rasul ta Allah ce da manzo ne laisa lakum ba ta kuta ba laisa lishubani ba ta matata ba ta matata ba ce wala lishuyuqi ba ta da tijaba ce lillahi wa rasul ta Allah ce da manzon Allah yadda alani ha suna sa ta haifu sha'a inda sun kasu shikenan Allah ya hukunci ba mai dagawa in kuma mutum ya daga to yanzu ya kaula sannan hali Allah ya rasul haifu sha'a faƙas sama ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to tun da haka ke na ɗauki hannun kowa faƙas sama ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasa ta alastawa a bisa ga daidai ya fassara ta kasimar gana'im yana fassara wato rabon ganimomi fi hadhihi sura cikin wannan sura insha Allah wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa inna lillahi khumsuhu wato za a zo da wannan bayani cikin wannan sura inda Allah yake cewa duk abin da kun ka samu na ganima to Allah shi adda khumsi fattaqullaha bi tsoron Allah wa aslihu ku gyara zata bainakum abin da tsakanin ku ai haqiqata ma bainakum haqiqa abin da tsakanin ku bil mawaddati da soyayya wa tarkin niza'i da barin jayayya wa atiyu Allah ku yi ma Allah da'a wa rasulahu da manzo ne in kuntum mu'minina in kun zama mu'minai hakan na gaskiya to daga nan dai wannan aya ta cire hannun kowa da yanzu kan sai wanda Allah ce yi da kuma da yake su jiran suke hukuncin Allah kowa dole sai ya kame hannu ne daga baya sai Allah ya faɗi wanda aka raba dukiyar kuma annabi ya raba ta hakan to shi yasa kullum dukiya fitina ce ƙungiyoyi da aka yi na addini da ma na ba na addini ba galibi abin da ka wace su da an kaɗo wani abu an ka ce gashi nan a rawa to in shugaba da sakataren majalisa ya yi eh babban kwasa sai ba ce mai kulli daga nan sai sai ka biya tawafi to Allah ya samu gane Allah mun ka kawo inda zamu aje insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada sai wannan muka kure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ya sauƙaƙe mana abin da ya tsananta muna roƙon Allah ya ba mu albarkar wannan watan tuntunan da muka yi ta fuskanta na sata shanu da kidnapping da kashin mutane ba gaira ba saboda kai hare-hare wanda zama lahiya ya buwaya a cikin wannan bangare na Najeriya muna roƙon Allah shi mana sauki albarka wannan wata Allah shi yaye mana waɗannan bala'o'i albarka alqur'ani inda wannan hidda ba ta kai ba kada Allah shi kai ta Allah ta kai kuma Allah shi yaye musu Allah shi musu sauki albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk zulumin da mun ka aikata ya jawo mana waɗannan abubuwan muna duba ga Allah Allah shi gafarta mana shi yayi muna sannan shi yayi mana waɗannan bala'o'i da raya mu raya mu albarka ya ba mu cika da imani albarka fatiha da salatin fatihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya kana abu da ya sa'id ibn sa'id ibn sa'id ibn sa'id ibn sa'id اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتل لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومن صلاة تستغرب لنا أبواب البرزيل وتبرك بها أن أبواب الشر والتعصيب وتكون لنا بها ولا تنزلها أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير قال رب رب العزة عما يصفون